الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استذدته لزادني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أهدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درني قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكن سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقلن قيا a wannan yammaci na asabar yau muna biyar ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1448 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 6 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih لأحاديث الجامع الصحيح نا أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وانا كما شيني درس منا دريبيو لسبعين دريبيو لسبعين أتكون وانا وانا للتافي كافي متفي وتنسلى منا كراتو cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da ayyuka na kwarai wanne ne yafi soyuwa wurin Allah subhanahu wataala yace sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah na tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani aiki ne Allah yafi so wani aiki ne yafi soyuwa a wurin Allah qala as-salatu ala waqtiha annabi yace sallah akan lokacinta ثم قال قال ثم ايو sannan yace sai kuma wanne annabi yace thumma birrul walidaini sai kuma bin iyaye qala thumma ayyu sannan abdullahi dan mas'ud yace sai kuma wanne qala sai annabi yace al jihadu fi sabilillah jihadi cikin tafarkin Allah qala abdullahi dan mas'ud yace haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zantar da ni waɗannan abubuwa wala wistazattuhu da na nemi ƙari a wajensa da za da ni da ya ƙara mu da na nemi ƙari da ya ƙara mu wani hadisi mun yi nisa a cikin sharhinsa imam al-bukhari ya kawo shi a kitabul mawaqit karkashin babu fadli salati li waqtiha babin da yake magana akan falalar yin sallah a lokacinta falalar yin sallah a lokacinta kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ansa wa abdullahi dan mas'ud tambayarsa cewa ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so annabi ya bashi ansar cewa as-salatu li waqtiha ko as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta wanda yake nuna cewa kiyaye lokacin sallah da yinta a cikin lokacinta ba tare da jinkirta ta har lokacin ta fita ba yana daga cikin manyan ayyuka yana daga cikin manyan ayyuka da Allah subhanahu wata'ala yake so mun zo gabar da yake cewa sannan na tambaye shi sai kuma me yace thumma birrul walidain sai kuma bin iyaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci bin iyaye bayan ya ambaci haƙƙin Allah subhanahu wataala shine yi masa yin sallah a lokacinta wannan haƙƙin Allah ne sai kuma haƙƙin iyaye wanda mun sani cewa alqur'ani yana zuwa ko ya zo da wannan aure daban-daban Allah ya faɗi haƙƙinsa kuma ya faɗi haƙƙin iyaye wa abudullaha ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك haka Allah subhanahu wataala yakan ambaci haƙƙin iyaye bayan haƙƙinsa don ya nuna maka girman haƙƙin iyaye cewa haƙƙin iyaye yana da girma ƙwarai da gaske to shine anan shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi cewa sallah akan lokacinta shine abinda Allah ya fi so da aka tambaye shi sai kuma me sai ya ce as-salatu ala abina birrul walidai sai bin iyaye wanda bin iyaye din nan shine tsayawa da haƙoƙinsu tsayawa da haƙoƙinsu da yi musu biyayya a cikin abin da bai saba wa Allah ba da yi musu biyayya akan duk abin da ba saban Allah ba ne sannan da ƙasƙantar da kai gare su babu wani makhluki da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka yi tazalluli a gare shi sai iyaye wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma ka sassauta musu fukafukan kaskanci wato ka kaskantar da kanka gabansu ta hanyar tausaya musu da taimaka musu saboda haka yana daga cikin biyayya ga iyaye tausaya musu da nema musu gafara da nema musu rahama idan sun mutu qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ka riga addu'a Allah ya ji kansu kamar yanda suka yi maka tarbiya kana karamin yaro sannan da duk sadar musu da dukkan wani alkhairi da kake ganin zaka iya to wannan shine abin da zaka yi na godiya gare su sannan da aka tambaye shi sai bai kuma sai yace sai jihadi anan sai aka gabatar da haƙƙin iyaye akan jihadi fi sabilillah tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadi fi sabilillah shine kololuwar musulunci wa zirwatu sanami amri وزروة سلامه الجهاد في سبيل الله yace kololuwar wato tozon musulunci shine aljihadu fi sabilillah amma kuma gashi an gabatar da haƙƙin iyaye akan sa an gabatar da haƙƙin iyaye akan sa ba dan wani abu ba dan a ƙara nuna maka girman sha'anin iyaye dan a ƙara nuna maka girman sha'anin iyaye har Allah ya gabatar da shi akan jihadi wanda jihadi kuma da shi ne musulunci yake ya tsayu ba don jihadi da annabi da sahabbai da suka yi ba da sauran bayan Allah da musuluncin bai tsaya bai kafu ba sauraka da shi ne aka kafa musulunci amma duk da haka sai ya zanto jihadi yana bin iyaye yana gaban su shi yasa yana daga cikin abin da yake sharadi fi jihadin talab ba jihadin daf'i ba akwai jihadin kare kai akwai jihadin kare kai wanda shi ne lokacin da kafirai ko makiya za su yi wo kan musulmi da yaƙi da niyyar su kashe su gama da su da niyyar su karya su to anan dukkan wani wanda yake da ikon yaƙi wajibi ne ya yaƙi wajibi ne ya fita domin ya bawa musulunci kariya ya bawa al'umma kariya anan baya buƙatar sai wani ya bashi izini shine infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah shine annabi yace wa idhastum firtum fanfiru da zarar aka zaburar da ku cewa ku fito ku fito to irin wannan baya buƙatar izini amma idan jihadul talab ne fita za a yi a tafi yakin ba wai yakin ne ya zo ya same ku ba to wannan sai da izinin iyaye idan iyaye ba su ba waɗansu izini ba to sai ya tsaya ya musu biyayya shi yasa da wani ya zo yake ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an rubuta da cikin waɗanda za su tafi jihadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iyayenka suna nan da rai ya ce iyayena suna nan da rai ya ce fafihi ma fajahid je ka yi jihadi tare da su to je ka tsaya ka kula da su ka kula da sha'aninsu ka taimaka musu a rayuwarsu to kaga duk da cewa jihadi yana da martaba mai girma idan da kiyasi za a duba idan da za a duba kiyasi na hankali na nazari to za a iya cewa jihadi shine afdalul a'mal ya fi sauran ayyuka duka waɗanda wasa'il ne ba gaya ba dukkan wani aiki wanda wasila ce ba gaya ba to kana iya cewa jihadi yana gabansa domin ibadu iri biyu ne al'ibadat ala kismai akwai wadda take maksudatun lizatiya akwai cikin ibada wanda ita ana bukatar ta ne ita karan kanta kamar ka ce sallah kamar ka ce azumi wannan maksudun lili za ta yi akwai kuma cikin ibada wanda shi wasila ce wato wasila ce tsani ne zuwa ga wani abu ya zama ibada saboda wani abin da zai tabbatar a ciki kamar zakka zakka an farlanta ta ne saboda a taimaka ma waɗanda suke masu bukata a cikin al'ummar musulmi idan da za a wayi gari duk al'ummar musulmi ba ba masu bukata a gari to kaga za a ɗauki zakkan ne zuwa wani wale wani wuri in ya zanto duka kowa ya wadatu to za a ɗauki zakkan ne zuwa wani wuri daban shi yasa wanda ba yi da shi bata zama wajibi a kansa ba to a cikin ibadu waɗanda suke wasa'il ne ba gaya ba ya kamata ya zama jihadi shine sama da kowanne domin kowace kowace wasila takan samu martaba ne idan aka dubi inda za ta tike wato ina ne wannan tsanin zai kai zuwa gare shi in aka duba jihadi wani abu ne da aka farlanta domin yada imani da Allah da yada tauhidi kadaita Allah subhanahu wataala da bawa shi kansa addinin da masu bin sa kariya to kaga wannan shine gaya shine gaya ta halittar dan adam samu ya bautawa Allah shi kadai ba tare da ya hada wani da shi ba don ka dubi wannan sai kaga cewa a cikin dukkan ibadu waɗanda suke wasila ce ba gaya ba to shadi shine a gaba amma duk da haka gashi za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya fifita ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya fifita biyayyar iyaye akan shi kansa jihadi shi yasa ibnu baziza al-maliki sunan shi abdulaziz ibn abdurrahman ibn ahmad al-qurashi ya rasu shekarar hijira 662 yana daga cikin malaman mazhabar malikiya yana da littafi sunan shi matamihul afham fi sharhi kitab al-ahkam na abdulhaq al-ishbili abdulhaq al-ishbili malami ne daga cikin manyan malaman malikiya da ya rubuta littattafai guda uku ya tattara hadisan hukunce-hukunce ya tattara hadisan hukunce-hukunce a cikinsu akwai al-ahkamul kubra akwai al-ahkamul wusta akwai al-ahkamul sugra to shi wannan ibnu baziza sai ya yi sharhin al-ahkamul sugra ya sa masa suna matamihul afham في شرح كتاب كتاب الأحكام ba a samu littafin dukansa ba amma abinda aka samu wani yanki ne daga cikin littafin kuma aka buga shi an samu kitabul hajji da kitabul biyo da kitabul jihad kitabul hajj da kitabul biyo da kitabul jihad daga cikin shi wannan littafi an buga shi a mujalladi biyu ba da dadewa ba to a cikin littafin yake cewa allazi yaqtadihi an-nazar abinda tunani idan kawai zaka yi aiki da tunani ne abinda yake hukuntawa shine a gabatar da jihadi ala jami'i a'malil badan taqdimul jihadi ala jami'i a'malil badan a gabatar jihadi akan dukkan ayyukan da gangan jiki take yi lianna fiha bazlan nafs domin a cikin jihadi mutum yana bada rayuwarsa ne kaga babu wani aiki da kake yi da gangan jikinka da ake bukatar ka bada rayuwarka sai jihadi inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن saboda haka shi jihadi rai ake sadaukarwa gaba daya saboda haka ne a nazari na hankali ya kamata ya zanto a cikin dukkan wasu ayyuka na ibada da ake yi da gangan jiki jihadi ya zama shine na farko إلا أن الصبر سيجي إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات سيدي متين يهقلي يجوري يكيا يين صلى ألوكتنس وأدائها في أوقاتها ييس ألوكتنس والمحافظة على بر الوالدين يتسلي بيئيها كإيائي أمر لازم متكرر دائم شوانا الأمرين wanda yake tattare da mutum koyaushe sannan yake maimaituwa sannan dole ne yayi kaga ba kamar jihadi ba wani abu ne wanda yake iya faruwa wato ba ba ba ko da yaushe ba wani ma sai gama rayuwarsa bai taba fita jihadi ba wani ma bai san menene jihadin ba sau amma ita sallah duk wani musulmi dole ne ya yi sallah sannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba zai yi aini sau biyar zai yi aini kuma dole ne saboda haka kaga in ka kwatanta ta da jihadi akan wannan za ka cewa ita wani abu ne haka nan birrul walidai shi ba biyayya ga iyaye wani abu ne wanda yake lazim tare da mutum a koyaushe matukar yana tare da iyayensa kai ko bayan sun mutu biyayyarsu tana nan a kansa domin wajibi ne duk sanda ya tuna da su ya nema musu gafara ya nema musu rahamar Allah subhanahu wataala kuma ya ci gaba da yin abin da za su ci gaba da samun lada a sanadiyarsa saboda haka kaga ta wannan bangaren sallah da da biyayya ga iyaye dole su gabaci sha'anin jihadi la yasbiru ala muraqabati amri Allah fihi illa siddiq siddiq siddiqun to babu wanda yake tsayawa ya rika sa Allah subhanahu wataala a zuciyarsa ko yaushe akan waɗannan al'amura sai mutumin da yake siddiqi ne da yawan gaskata sha'anin ubangiji shine ba zai yi wasa da sallah ba zai kiyaye ta ya kiyaye kunce hukuncenta sannan ya kiyaye ta a cikin lokutanta sannan ya kula da iyayensa in suna da rai ya kula da haƙƙinsu tare da kulawa da nauye-nauyensu shi yasa aka gabatar da waɗannan abubuwa biyu akan jihadi fi sabilillah duk da girman sha'aninsa sannan abdullahi dan mas'ud ya ce haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zantar da ni su shine ya faɗa mini waɗannan abdullahi dan mas'ud ya faɗi wannan dan ya ƙara maka tabbacin cewa daga bakin manzon Allah ya ce kada ka ɗauka wani ne ya je ya gaya masa a'a shi suka yi magana da annabi baki da baki ya tambaya kuma aka bashi ansa duk da cewa a farkon hadisin ya ce sa'altu na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam amma dan ya ƙara ƙarfafa zancen sai kuma ya sake cewa haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka ni ne tambayar shi ne kuma ba na ansa ba aike dai ba tana yi wa wani cinta yi aikawa yayi da aka ba shi ansa ya ce ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaza domin zai yiwu ka aika dan aike da tambaya ya kawo maka ansar kana iya cewa na tambayi wani ya gaya mun kaza ko da ko ba kai kai tambayar baki da baki ba to amma nan dan ya kawar da wannan wahamin kakkaza cewa ta hanyar dan aike ne a'a shi ne da kansa ya yi tambayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fuskanta da ansar shi ya fuskanta da wannan ansar sannan ya ce wala wistazattuhu da na nemi ya ƙara min wato in ci gaba da tambayarsa shi kuma ya ci gaba da ƙara gaya min sai kaza sai kaza ce sun ma'ayyu sai kuma mai annabi ce to mu sai kaza ya ci gaba da gaya masa maratibul a'mal ya ce da na yi haka ko dai ya ci gaba da tambayarsa maratibul a'mal ko ya ci gaba da tambayarsa wasu abubuwan da yake buƙatar ya sani wato dai da ya ci gaba da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ko dai akan wannan layin na abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa matakan su ko kuma akan dukkan wata buƙatar sa ta addini da ya ci gaba to da annabi ya ƙara masa a ruwayar tirmizi ta hanyar mas'udi daga al-walid ibn al-aizar yake cewa thumma sakata anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shiru da ya faɗi abu na uku sai yayin shiru wala wistazattuhu la zadani da na ne mai ƙara mun to da ya ƙara mun wato kamar ya kula cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana buƙatar wato hutu kamar ci gaba da tambayar akwai matsawa ya cewa kamar ya ci gaba da tambayar sa akwai matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar hutu ruwayar muslim tana karfafa wannan ruwayar muslim yake cewa fa ma taraktu an astazidahu illa ir'a'an alayhi fa ma taraktu an astazidahu illa ir'a'an alayhi ban kare shi ba ban nemi ya kara mun ba face sai dan tausaya masa wato kamar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar a bashi ya huta saboda haka shi ma sai ya dakata da tambayar domin ci gaba da tambayar shi kuma annabi ba zai shiru bai ba zai bashi ansa ba duk sanda zai tambaye zai annabi zai bashi ansa annabi ba zai kyale shi ba amma saboda sahabbai suna da hankali shi kansa ya lura cewa bai kamata ya ta matsa masa ba yayi ta daya yayi ta biyu yayi ta uku ya bar shi kuma haka nan to wannan shi yake bambanta maka sahabbai da mu yanzu mu nan musamman da harkar wayan nan wayan nan wayan nan a hannun mutane matasa mutum zai rubuto tambaya ko ya yi voice tambaya ka aje duk abin da kake yi ka ɗauka ka ansa masa kana gamawa sai ya kuma turo wata wato yanzu kamar komai kawai kai ta ansa masa tambaya da Allah malam ka a gaji ga wata tambayar ma ka a gaji kasan mai nake yi ba gani na kake ba wani ma sai ya ce yana son cikakken bayani da hujjoji wani hada hujjoji kuma zai zai aiko maka ne ta text message zai zauna ya rubuta ba ma ta whatsapp ba watakila da za ka iya ɗauka kai masa voice message a'a shi zai zai rubuto ne kuma yace yana son ka bashi cikakken hujjoji kaga ka zauna kai masa talifi kenan to sabai suna mura'atin wannan to wannan shine karshen hadisin akwai fawaid da yawa karkashin wannan hadisin daga cikin fawaid din wannan hadisin wato musulmi yana da kyau ya rika tambayar ayyuka masu falala masu wato lada a gurin a wurin Allah subhanahu wata'ala don ya gabatar da su akan wanda ba su kai su lada ba kamar yadda abdullahi dan mas'ud din nan yayi as-su'al an afdalil a'mal lima'rifati lima'rifati ahammiha dan mutun ya san wanne ne yafi saboda al'umru qasir rayuwar takaitacciya ce kuma kowa yana son ya cika littafin ayyukansa da manya-manyan ayyuka masu lada to shi yasa sahabbai sukan tambayi wanne ne ya fi lada domin su gabatar da shi sannan idan suna yi su ci gaba da dagewa a kansa wanda ba sa yi kuma su fara yi wanda na cikin hikimar da ta sa abdullahi dan masu yi wannan tambaya kuma yana nuna cewa a lokaci ɗaya ana iya yin tambayoyi daban-daban akan matsaloli daban-daban kamar ya tambaya akan matsaloli daban-daban a lokaci guda sannan hadisin yana nuna falalar falalar girmama iyaye da kula da haƙƙinsu sannan hadisin yana nuna cewa a'malul birri ba'daha afdalu min ba'd ayyuka na alkhairi wasu sun fi wasu dukkaninsu abinda Allah yake so ne to amma a cikin abinda Allah yake so akwai abinda ya fi so sannan yana daga cikin fa'idar fawa'idin wannan hadisi akwai arrifqu bil alim tausayawa malami wa tawaqqufu 'anil ikthari alayhi da ainihin barin matsa masa matsa masa da tambayoyi khashiyata malalihi dan kada ya kosa kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud anan yayi wannan fa'ida ta biyar abin nan ya ambace ta Abu al-Abbas al-Qurtubi a cikin al-Mufhim haka ne Ibn Hajar shi ma ya kawo ta sannan fa'ida ta shida yadda sahabbai suke girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama suke tausaya masa ba sa yin abin da zai takura masa ko ya matsa masa sannan kuma har ila yau akwai shi kansa ɗabi'ar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta yadda dukkan wanda ya zo da bukata da wata tambaya to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya ya saurare shi ya kuma bashi ansa daidai da tambayarsa duk wannan hadisin ya kunshi waɗannan fawaid wanda yanzu za mu je hadisi na gaba an abi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ara'aytum لو أن نهرا بباب أحدكم يغسل يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك ما تقول ذلك يبقي من دغنه قالوا لا يبقي من دغنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا أنكر أولك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا أرأيتم كبان الأباري لو أن نهرا بباب أحدكم دا أتي دا ذا أتي أقوي وتقورما أقوفر جدا ديونكم يغتسل فيه كل يوم خمسة yana wanka a cikin wannan ƙoramar sau biyar a kullum ma ta ƙoru zalika yake min daranihi me kake zaton wannan zai rage na daga dattin jikinsa me kake zaton wannan zai yi saura na daga dattin jikinsa ƙaru sahabbai suka ce layin min daranihi shay'an ba zai bar komai da zai yi saura na dattin jikinsa ba kala annabi ya ce fadhalika mithlu salawatil khams to wannan kwatan kwacin haka salloli biyar suke yamhu Allahu bihi al-khataya Allah yana wato goge kurakurai da su wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a nan kitabul mawaqit a karkashin babu salawatil khams kaffara babin da yake nuna cewa salloli biyar kaffara ne haka nan imam muslim ya fitar da shi shi ma a kitabus sala babu fadl salawatil khams falal salloli biyar haka nan tirmizi ya fitar da shi a kitabus sala babu mathalu salawatil khams misalin salloli biyar haka nan nasa'i a cikin kitabus sala babu salawatil khams haka nan al-imam ahmad da darimi da ibnu abi shayba a cikin kitabul musannaf da abu awana a cikin mustakhraj ala sahih muslim hakanan al-bazzar a cikin littafin sa al-musnad da at-tahawi a cikin sharh mushkil al-athar da ibn hibban a cikin sahihin littafin sa da al-baghawi a cikin sharh as-sunnah hakanan da al-baihaqi a cikin as-sunan al-kabir da sauran malaman hadisi da yawa sirwaci wannan hadisi abu huraira yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahabbai ana zaune annabi yake cewa sahabbansa ara'aytum ara'aytum ku bani labari ay akhbiruni ku bani labari law anna nahran bi babi ahadikum da a ce za a samu korama a kofar gidan ɗayanku yaghtasilu fihi yana wanka a cikin wannan koramar kulla yaumin a kullun khamsan sau biyar da a ce akwai korama a kofar ɗaya daga cikin a kofar gidan ɗaya daga cikin kullun zai fi wanka sau biyar a cikin wannan korama ma taqulu zalika yubqi min darani me kake zaton wannan wankan da yake yi zai yi bari yayi saura na daga dattin jikinsa me kake zaton wannan wankan zalika ai zalika liktisal wannan wankan da yake yi zai bar wani abu yayi saura min daranihi daga dattin jikinsa wannan tambaya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa sahabbai dan ya jawo hankalinsu zuwa ga falalar salloli guda biyar amma sai tashbihin sallolin da wani abu al-mahsus tashbih at-tashbihu al-ma'nawi bil mahsus abu ne da ba taba shi ake ba ba jin sa ake ba ba ganin sa ake ba su ne waɗannan salloli biyar amma sai maka kwatance da wani abin da zaka iya gani zaka iya tabawa zaka iya jin sa shine samuwar korama samuwar korama a kofar gida ta koramar nan kuma mutum yana yin wanka a cikinta kuma kullum kullum rana sai ya yi sau biyar ya karkasa lokuta ya yi a jima bayan wani lokaci ya sake zuwa yi wanka cikin wannan ƙoramar kana zaton cewa wannan wankan da yake yi zai bar wani datti ko wata ƙazanta a jikinsa babu shakkar ansar da suka bayar ita ce ansa ma ta ƙulu haka ya zo a wasu nusakh na sahih bukhari kuma nusakh mu'tamada ما تقول بإفراد المخاطب أما وسو روايوي كما أتكم مستخرج ناء بن نعيم دا ناء الإسماعيلي دا ناء الجورقي يازول لفظ جمعي ما تقولون بصيغة الجمع ما تقولون أنا القول بمعنى الظن me kuke zato me kuke tsammani ذلك يبقي من درنه ذلك shi wannan wankan ذلك الاتصال wannan wankan da zai yi me kuke zaton zai bari na dattin jikin shi wannan mutum mai yin wanka sau biyar yubqi min daranihi ad-daran shine al-wasakh shine datti da yake samun mutum akan amfani da ad-daran ana nufin yan kuraje kanana da suke fitowa a jikin mutum su ma ana kiransu ad-daran amma ba shine makasudi anan ba anan makasudi shine dattin jiki sahabbai sai suka ce la yubqi min daranihi shay'an dan su karfafa ansar wasu takaita akan cewa babu ba sai suka sake maimaita maganar da yayi musu amma cikin sigar korewa babu wani abu da zai saura ko babu wani abu da wannan mankan zai bari na datti a jikin wannan bawan Allah wanda zai wanka a ruwan nan sau sau biyar wannan mubalaga ce fi nafi shi yasa ba su takaita akan babu ba sai da suka sake maimaita maganar sa eh tabbas inda har za a samu irin wannan to wannan mutum ba ta yadda za a yi a ce an ga kazanta a jikinsa tunda dai har sau biyar zai rika wanka a kullum da suka yi haka sai annabi ya ce fa zalika mithlu salawatil khams to wannan kwatankwacin salloli biyar kenan wannan koramar a kofar gidan wannan bawan Allah da yake wanka sau biyar a kullum to misalin salloli biyar da kuke yi a kullum kenan ibn al-arabi al-maliki a cikin littafinsa aridatul ahwazi karkashin wannan hadisin yake cewa wajhu tamthil anna al-mar'a كما يتدنس بالأقذار المحسوسة mutum kamar yadda yakan iya samun kazanta ko datti daga abubuwan da zai taɓa shi da zanto ya samu datti ya ɗanfare jikinsa ko wata kazanta ta shafe shi wal arjanil mushahadati fi badanihi wa fi badanihi wa thiyabihi da dattin da za a rika gani a jikinsa ko a rika gani a jikin tufafinsa فيطهره الماء الكثير العذب إذا وال استعماله أما إذا يأي أمفاني دروا ruwa mai kyau kuma ya yi amfani da shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba zai tsarkake jikinsa ya kawar da dukkan wannan dattin da ƙazantar da suke jikinsa wa waza ba ala iktisari bihi ya nace wajen yin wanka da wannan ruwan fa kadhalika tutahhiru as-salatu al-'abda an aqdari dhunubi haka nan bawa wanda yake haduwa da dattin zunubi wancan datti da ruwa zai kawar datti ne da ido zai gani to amma akwai wani datti da ido baya ganin sa wanda yake tattare da bawa sune zunubai wanda suke cika masa zuciya su sa zuciyarsa ta yi datti to su ma haka suke tsabtata su rabu da mutum yayin da ya kasance ya lizimci salloli biyar kamar yadda musulunci ya shirya masa shi ne ce faka zalika tutahiru salatu al'abda an akzari zunubi hatta la tubqi lahu zamban illa asqatathu wa kaffarathu haka nan ita ma sallah take kan take tsarkake bawa daga kazantar zunubi har ya zanto bata bar wani zunubi yayi saura tare da shi ba face ta kawar da shi ta tsarkake shi ta kankare shi anan zunubai da ake nufi anan ana nufin al-sagha'ir ana nufin kananan zunubai duk da cewa al-khataya tana iya daukan duka manya da kanana tana iya daukan manya da kanana to amma anan ba manyan ake nufi ba kananan ake nufi shi yasa Abul Hasan Ibn Battal a cikin sharhin sa na Sahih al-Bukhari yake cewa a hadisin Abu Huraira akwai bayanin cewa anna sagairaz zunubi yaghfiruha bi muhafazatihi ala salawati Allah yana gafartawa mutane Allah yana gafartawa bayinsa kananan zunubai idan suka kula suka kiyaye sallah li'annahu shabbaha as-sagha'ira bid-daran domin ya kwatanta kananan zunubai bid-daran da ainihin datti wad-daran ma lam yablugh mablagh al-jirah ad-daran yace shine wanda bai kai matakin rauni ba to kaga anan ya kamar ya fassara ad-daran da alhububu sigar ɗan ƙananan ƙuraje da suke fitowa wanda kuma ba shi ake nufi ba shi yasa ibnu hajar ya masa gyara ya ce da shi wa huwa mabniyun ala annal murada bid darani fil hadithi alhab ya ce ya gina maganarsa akan cewa addaran ana nufin waɗannan ƴan ƙananan ƙuraje da ya fahimci kamar ƙananan ƙuraje ake nufi ya ce to kaga kenan ƙananan zunubai ake nufi to shine ibnu hajar ya ce a'a addaran anan ana nufin datti ana nufin dattin da yake daddare da mutum daudar da take jikinsa li'annahu huwa alladhi yunasibuhu al-iktisalu wat-tanazzuhu domin maganar da ake ai maganar wanka ake a wannan kurajen fuska ai ba ba ta hanyar wanka ake kawar da su ba sai ka shafa musu magani ko ka sha magani amma anan ana maganar wanka to kaga abin da yafi dacewa da magatun wanka shine datti ko kazanta kuma yake cewa hadisi ya zo karara daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yake bayyana wannan hadisin da al-Bazzar da at-Tabarani suka ruwaito da bi sanadin la ba'sa bihi ta hanyar Ata ibn Yasar yake cewa ya ji Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yana bada hadisi cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ara'aita law anna rajulan ka bani labari da a ce ga wani mutum lahu mu'tamalun yana da wajen aiki wa baina manzilihi wa mu'tamalihi khamsatu anhar tsakanin gurin aikinsa tsakanin gidansa da wajen aikinsa akwai koramu guda biyar fa idan talaka ila mu'tamalihi duk sanda ya tafi wajen aikinsa amila ma sha Allah zai yi aiki abinda Allah ya rubuta masa fa asabahu wasakhun sai yayi datti datti ya same shi aw araqun ko kuma gumi falamma marra bi nahrin fa kullama marra bi nahrin iktasala bi to amma dawo wasu a hanyar zuwa gida duk sanda ya wuce ta gaban wannan koramin sai yayi wanka a koramar da ya wuce ta gaban ta to kana zaton cewa akwai abin da zai saura na dattin da ya kwaso a wajen aiki ko gumin da ya yi a wajen aiki zai yi saura a jikinsa babu abin da zai yi saura to kaga ashe a nan ya nuna maka cewa ba ƙuraje ake nufi ba ana nufin ana nufin ainihin laifuffuka ana nufin laifuffuka abu al-abbas al-qurtubi a cikin littafinsa al-mufhim yake cewa zahiru hadha al-hadith zahirin wannan hadisi anna as-salawati bi infiradiha تستقل بتكفير جميع الذنوب كبائرها وصغائرها in ka dubi zahirin hadisin doran hadisin sai ka ce kenan sallah za ta kankare wa mutum dukkan zunubansa manya da ƙanana zahirin hadisin abinda zai nuna kenan dan ya ce wa kazalika as-salawatul khams yamhu bi yamhu Allahu biha al-khataaya kamar haka ne salloli biyar Allah yake kankare zunubai da su sai ka ɗauka kenan yana kankare dukkanin zunubai manya da ƙanana al-qurtubi yace wa laysa al-amru kadhalika abun ba haka yake ba lishtiratihi fil hadith al-mutaqaddim domin akwai hadisin da ya gabata ya nuna cewa sharadi ne sai mutum ya kaurace wa manya manyan zunubai ya nuna sharadi ne idan sallah za ta kankare maka to ba za ta kankare maka manya ba sai ka sai ka kaurace musu فدل ذلك على أن المكفر بس على أن المكفر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله وأن ينونا مك تشيوا أبدا أكي كان كريوا يا يند متين يسلا شيني أنا كان كريم مثلا أنا أنزل بنسى بمن يبا القرطبي هنا إشارة زوا حديث عند إمام مسلم يرويته حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجي الصلوات الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر haka lafazin yake a sahihu muslim yace salloli biyar da juma'a zuwa wata juma'ar kaffaratun lima bainahunna suna kankare laifukan da aka yi a tsakankanin su ma lam tubshal kaba'ir matukar ba a aukawa laifuffuka manya ba matukar ba a aukawa laifuffuka manya ba to kaga anan wannan hadisin da yake karantawa ya zo mutlaki ne ya zo babu sharadi to sai ka dauko wancan sai ka hada da wannan tunda dai magana sallar ake a can dai magana sallah aka yi anan ma magana sallah ake to kuma abu guda ake magana har ila yau ana maganar kankare zunubi to can an ambaci sharadin to nan da ba a ambace shi ba to sai ka dauko wancan sai ka hada da wannan to shine zai baka ma'ana mai kyau saboda ka ana nufin a sallah idan mutum ya yi kafin zuwan sallah ta gaba abubuwan da ya aikata na ƙananan zunubai a lokacin sai wannan sallar da ya sai ta kankare masa haka nan in ya yi sallar gaba kafin ta gabanta sai Allah ya kankare masa abin da ya faru a tsakankanin waɗannan salloli biyu haka har zuwa salloli biyar gaba ɗaya haka nan juma'a zuwa juma'a haka nan ramadan zuwa ramadan Allah ce mukaffiratun lima bainahunna idan subatil kaba'ir Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a cikin Fathul Bari yake cewa hadha masalun darabahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wannan misali ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar limahwi al-khataya bis salawat al-khams sai da Allah yake kankare laifuffuka da waɗannan salloli biyar فجعل مثل ذلك, مثل ذلك مثل من ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم خمس مرار nabi ya sanya misalin wannan misalin mutumin da yake da korama a kofar gidansa da yake wanka sau biyar a kullum kama anna daranahu wa wasfahu yunqa bidhalika hatta la yabqa minhu shay'un to kamar yadda ka sani dattin jikinsa da daudar jikinsa za ta bushe da wannan wankan da yake yi har ya zanto babu wani abu da ya saura fa kadhalika as-salawatul khams to haka nan sallolin nan biyar fi kulli yawmin a kullun tamhu adh-dhunuba wal khataaya hatta la yabqa minha shay'un suna kankare zunubai suna goge zunubai da kurakurai har ya zanto babu wani abu da zai saura cikin su to shi da ibnu rajab yake cewa استدل بذلك بعض من يقول وسو daga cikin masu da'awar cewa inna salata tukaffiru as-kaba'ira was-sagha'ira cewa sallah tana kankare dukkanin zunubai manya da ƙanana sun kafa hujja da wannan hadisin saboda a ciki ba a ce malam tushal kaba'ir ba sai suka ce to gashi an ce za ta kore kurakure ko za ta goge laifuffuka saboda haka duka laifuffuka ne za a goge to shine ابن رجب يتشي لكن الجمهور القائل لكن الجمهور القائلون بأن الكبائر لا يكفرها مجرد الصلاة بدون توبة سيدي يوم ما لمي وأن سكي تشيوا دم يا يسلى wannan ba zai kankare mishi babban laifinsa ba sai ya tuba shi babban laifi sallah kadai ba za ta kankare masa shi mutum yadda ya yi shi ba sai ya tuba suna cewa wannan umumin da ya zo a cikin wannan hadisi مخصوص ne bil kaba'ir khussa minhu al kaba'ir banda banda manyan laifuffuka ake nufi saboda wancan hadisi na Abu Huraira da muka ambata wannan hadisi da muke karanta na Abu Huraira ne shi ma wancan da ya sanya kaidi shi ma na Abu Huraira ne yana cikin Muslim wanda muka karanta as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza turibat al-kaba'ir sannan a cikin sayo muslim akwai hadisin Usman Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yace ba min imri'in muslimin babu wani mutum musulmi tahduruhu salatun maktuba da sallar farilla za ta halarto masa wato lokacin sallah zai yi masa fayuhsinu wudu'aha ya kyautata alwalarsa wa khushu'aha ya kyautata alwalar sallar ya kyautata khushu'in sallar wato yayi ta tare da natsuwar zuci wa ruku'aha ya kyautata ruku'inta illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi fa ce sallar ta zanto kaffara ce ga abin da ya gabata na zunubai annabi ya ce malam tu'ta kabira matukar dai ba a aikata babba ba wa kadhalika ad-dahr kulluhu haka abin zai tazarcewa tsawon shekara tsawon lokaci idan muka duba wani hadisin Usman ya ƙara fito mana da wacce irin sallah ake magana a kanta ba fa kowace sallah ba ba adun gura ba a sallah sallah wacce take sallah kaga annabi yace fa yuhsinu wudu'aha tun daga alwalarsa a kyautata alwalar amma wanda yayi kucakar alwala to babu maganar ya shiga cikin wannan garabasa fa yuhsinu wudu'aha sannan yace wa khushu'aha wa ruku'aha sauraka ashe kaga ana son sallah ce mai ma'anar sallah sallah gangariya ita ce take yi maka irin wannan gara amma sallar da mutum zai bai ma san me yake yi ba wanda yake yin ta kamar an tilasta masa to wannan ba ita ake magana ba to kaga a shi ma wannan hadisin na Usman shi wannan kaidin ya sake fitowa malam tu'ta kabira matukar ba a zo da babban laifi ba ashe kaga kananan ake magana haka nan Nasa'i da Ibn Hibban da Al-Hakim sun fitar da hadisi daga Abu Sa'id Al-Khudri da Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ما من عبد يصلي الصلوات الخمس باب ونباوة نا الله زي صلى تسللي بير ويصوم رمضان يا أزم وتر رمضان ويخرج الزكاة إذن ينال دوكيا يفد زكاة ويجتنب الكبائر السبع يعني سنجمن يمن ين أيكا الكبائر إن السبع الموبقات su shirka da Allah kisan kai shan giya da sauransu da kazafi duk mutum ya nisance su illa futihat lahu abwabul jannati face an bude masa kofofin aljanna duka thumma qila lahu sannan a ce da shi udkhul bi salam shiga da aminci saboda haka ashe kaga har ila yau wannan hadisi shi ma ya ƙara tabbatar da cewa ana nufin ka kaurace wa manyan laifuka ba ya zanto kana cutar da jama'a ba kana zalunta su ka ce da kayi sallah shikenan an share maka duk abin da kai da laifuffuka kai ma wani kasafi kai ma wani sharri kai ma wani yarfe sannan kuma ka ce in kai sallah shikenan an war an kankare maka a'a wannan kabira ce kai aikin shirka baka tuba ba wannan kabira ce irin wannan hadisi Imam Ahmad da Nasa'i sun fitar da shi daga Abu Ayyub al-Ansari daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan ma'anar shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa as-salawatul khams kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir kaga wannan lafazi ne shine lafazin Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da ya gabata hadisin Abu Huraira shine kuma Abdullahi dan Mas'ud yake maimaitawa an ruwaito hadisin daga Abdullahi dan Mas'ud marfu'an ila Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato zuwa ga Annabi amma sahihi annahu mawqufun ala Abdullahi ibn mas'ud yana nan bazzar ya ruwaito marfu'in ya ibn razzaq da ibn abi shayba suka ruwaito mawqufin wato maganar abdullahi dan mas'ud ta zo daidai da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa shi ma salmanul farisi kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba salmanul farisi yake cewa hafizu ala hadhihi as-salawatil khams ku kiyaye waɗannan salloli guda biyar فإنهن كفارة لهذا لهذه الجراح سنا كنكري وأن الليففكة ما لم تصب المقتلة ما تقرب أبري وأن الليففكة سنسا مكسابة wato matukar ba a bari sun girmama ba har sun kai mutum ga halaka sauraka ƙananan laifuka da mutum zai yi ‘yan kalle-kallensa to duk Allah zai kankare masa da wannan sallolin ابن عبد البر قال له كبيرة كو صغيرة ita sagira ma'al israr kabira ce in kai sagira kuma ka doge a kanta to za ta tana zama kabira amma jifa jifa haka wadda sagira ce wato ta maka daɗi fatowar ku gaji Allah saka da aliyu ibn abdulbar a cikin littafinsa a tamhid jalladi na hudu shafi na 44 zuwa da biyar ya yi kaito ijma'i akan wannan cewa sallah kadai ba za ta kankare maka kabira ba babban laifuffuka ana maganar duka wani laifi da Allah subhanahu wataala ya faɗi dirko a kansa ko ya ce ga wani haddi za a yi ma wanda ya yi shi ko ya yi wa wanda ya yi shi alkawarin azaba mai raɗaɗi to wannan kabira ce to sallah kadai ba za ta kankare mutum wannan laifin ba sai ya tuba ya koma ga Allah ya nemi gafara saboda haka ana magana kananan laifuffuka shi da yake cewa malamai sun yi ijma'i akan haka cewa al-kaba'ir la tukaffaru bi mujarrad as-salawat wa inma tukaffaru as-salawat ko tukaffiru as-salawat al-khams as-sagha'ir khassatan suna kankare kananan zunubai ne kawai amma a cikin malamai akwai abubakar ibn abdulaziz ibn ja'far wanda yana daga cikin hanabila shi ya tafi akan cewa ijtinabul kaba'ir shartun li takfir as-salawati as-saghair shi ya ƙara ma tsanantawa cewa idan mutum yana da kabira ko yayi sallah sallah ba za ta kankare sagiran ba sai ya zanto baya da sage baya da kabira tare da shi gaba daya idan har bai nisanci kaba'ir ba to sallah ba za ta kankare masa saga'ir din ba ibnu atiya ya hikaito wanda a cikin tafsirin sa kashin itastaribu kaba'ira ma tunhauna anhu cikin suratul nisa'i ce kuma suka ce wannan shine zahirin fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace majtuni batil kaba'ir matukar an nisanci kaba'ir to amma sahihiyar magana shine abinda yawancin malamai suka tafi a kansa kuma shi kansa ibnu atiya wannan yarin jayar cewa kuma tace maganar huzzaku ƙwararrun malamai cewa wannan ba sharadi bane as-salawatu tukaffiru as-saghair mutlaqan suna kankare manya manya suna kankare kananan zunubai amma banda manya ba ba wai ba sa kankare kananan ba sai in ba manya a'a ba za su dai taɓa manyan ba amma kananan za su kankare sai dai karamar da mutum ya doge a kanta sagira ce sai israri a kanta ya doge a kanta to ita wannan ta zama kabira saboda ita ma wannan sallah ba za ta kankare ta ba a lokaci yayi amma akwai sauran bayani game da wannan hadisin ina ganin insha Allah a karatun mu na gaba za mu karkare shi domin mu shiga hadisi na gaba wanda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته